أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa musulmi a yau muna biyu ga watan biyar jumadal ula kenan tunda yan an ce muharram safar rabi'ul awwal rabi'ul thani jumadal ula shine wata na biyar a cikin jerin watannin musulunci hijiriya kenan shekara ta 1438 bayan hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da tara ga watan ɗaya miladiya haihuwar annabi isa alaihi salam ɗan maryam shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai kamar yadda muka sani cewa duk ranar lahadi idan allah ya ba mu iko za mu gabatar da tafsirin karatun alkur'ani mai girma a cikin wannan masallaci masallacin imamu malik da yake anan cikin birnin yamai a cikin Nijar. In ban manta ba, satin da ya gabata mun tsaya a aya ta goma sha biyu mun gabatar da waɗansu bayanai game da abin da ya shafi rabe-raben gado. Don haka a yau za mu cika sauran bayananmu sai mu ƙara mu yi gaba da yardar Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Za mu tashi a yau aya ta goma sha uku tilka hududullah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم Na'am, kafin mu fassara wannan aya akwai ababen da muka manta ba mu yi bayanin su ba kuma mun ga suna da muhimmanci. Na farko cikin wasiya ba mu yi bayani ba kan cewa wasiya ba dole ba ne sai da dukiya. Da yawan mutane in an ce wasiya sai suna sa tsammanin sai dukiya. A'a ana wasici da magana wadda take kyakkyawa. Yana da kyau idan mutum ya ga mutuwa ta kusanto. musamman irin wannan lokaci da muke cikin shi wanda mutane ba su da haƙuri babu tausayin juna in kana da ‘ya'ya kana da mabiya sai ka kira su sai kai musu wasiya da jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala da kuma su ji tausayin juna a taimaka ma juna a yi haƙuri da juna har Allah subhanahu wa ta'ala ya sa a rabu da wannan duniya lahiya ina fata an fahimce ni walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah wa wassa biha ibrahim banihi wa yaqub ya bani inna allaha astafa lakum ad-din فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون don haka yana da kyau mu gane cewa ana yin wasici da abu wanda yake umurni mai kyau magana wanda yake Allah ya yarda da ita annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yarda da wannan magana amma in magana ta saba ma shari'a ba za a aiki da ita ba don haka kada mu sa tsammanin cewa in an ce wasiya sai an yi zancen kuɗi ko abin da ya kama da haka abu na biyu shine cewa lokacin da muka kawo abubuwan da suke hana rabon gado akwai wani kuskure guda da ya fito wanda sai daga bayanin nazarce shi cewa mun faɗi abubuwan da suke hana gado malamai sun hada su cikin jumla an gane ni wato guda bakwai kin nan to amma ko da mun ta cewa hana gado suke sauran sharuɗa ne ko mawani ne akwai waɗanda suke hana gado ta wuri biyu akwai waɗanda suke hana gado ta hannu guda to amma za mu bi su ɗaya bayan ɗaya don mutane su gane mun ka ce ishlaka rizqu ainun tana nuhin adamul istihlal shine jaririn da ya faɗo bai koka ba sai muka ce wannan yana hana gado ta hanya guda biyu ba haka bane ta hanya guda yake hana gado idan jariri ya faɗo daga cikin cikin mahaifiya tai bai da rai wannan zai kasance ba zai gadi mahaifin shi ba amma mahaifin shi zai iya gadon shi ina fata an fahimce ni dan mu gane wannan da kyau ya za mu gane wannan ya fito da kyau mace tana da ciki sai wani ya matsanta alkawalin ya ba cikin nan nata miliyan biyar wannan jaririn sai ya faɗo matacce to kaga mahaifan shi za su iya gadon shi domin tabbas ɗan su ne amma shi ne ba zai gade su ba saboda shi ya zo babu rai wannan shi ne kuskure ya zo cikin shi wato ishlaka ashin tadullu ala ashakku fi sabiqil maut idan aka yi shakkun wanda ya riga mutuwa ba a sani ba to anan babu gado saboda ba a san wane ne ya riga ba allam al-li'an idan aka yi li'ani dan da mahaifi ya kore shi daga kansa wannan shi ma wato babu gado tsakankanin su wannan gefe biyu ne ina fata ana fahimta ta al-kufru kafirci shi ma babu gado tsakanin musulmi da kafiri musulmi bai gadon kafiri kafiri bai gadon musulmi arra arriku tana nuhin bauta bawa bai gado kuma mai ba a gadon shi saboda shi kanshi bai mallaki kai ne ba sannan bai mallakar dukiya ina fatan kun fahimce ni da kyau ishlaka rizku azza ibnu zina shi ma bai gadon mahaifin shi ma wancan bai gadon shi amma da dan zina da wanda an kai li'ani suna gadon mahaifansu don tabbas su suka haife su iyayensu mata ina fata an fahimce ni alqaf alqatlu to shi kashi shi ma wannan janibi guda ne yake hana gado wanda yayi kokarin ya kashe wanda yake gado to idan yayi gurin ya kashe shi ko ya aikata wani abu to shi wanda ya kokarin ya kashe shi ne bai gado amma wanda aka yi ma aibi yana iya gado ya zamu gane wannan mutum ne ya dauki bindiga sai ya halbe wanda yake gado amma kafin wancan wanda aka halbe ya mutu sai wancan ya riga shi mutuwa tana yiwa mota ta halbe shi ko wani hasabin daga ya halbe shi to shi wancan wanda aka halba daga farko yana gadon wancan cikin dukiya ta yana da rabo in akwai gado ina fatan kun fahimce in ya bar dukiya kenan wannan shine nake son kuskure nake son mu gyara shi saboda kada mu tafi cikin karatu a cikin kuskure sannan kuma qadiyya guda wanda nan manta ban kawo ta ba mai muhimmanci ita ce qadiyya ta almunasakhat shine mutun ya mutu bayan ya mutu sai ya zama to yana da masu gado kuma sai a samu cikin waɗanda ke gadon nan wani ya mutu to misali uba ya mutu bayan uba ya mutu ko mahaifi sai ya zama to ya bar ƴaƴa guda uku to ƴaƴan nan nashi sai guda ya mutu kun ga nan akwai matsala to shi wannan ba a ce a shi ma ai ya mutu bai da gado a'a tunda mahaifin ya riga shi mutuwa koda da minti ɗaya ne to shi ma yana da gado cikin dukiya in yana da ƴaƴa za su gade shi kenan jikokin wancan mamaci na farko ina fata kun fahimce ni wanda yana da halaye daban-daban wanda malamai sun yi bayanin su idan ya zama to su ne magada suke gado shi magana ta ƙare mutum ne ya mutu ya bar ƴaƴa guda uku masalan sai ɗaya daga cikin su ya mutu babu mai gado wa junansu shikenan dukiyar ta su ce sai su raba ba sai an tayi wani wuri ba amma in wancan yana da ƴaƴa za a duba a gani shin cikin waɗanga mutane na farko akwai mai gado shi cikin kannan shi ko yannai da ƴaƴan shi to sai a raba ta biyu ko kuma yana yiwa waɗanda suke gadon shi waɗancan ne kawai sai a ba ƴaƴan shi su ko waɗannan ba za su yi gado ba shine malamai suke kira munasahat ilimi ne mai wahala amma waɗansu sai su ce a'a mu ba mu son ai bugu guda a ce wannan zai samu rabo nan da can abinda muke so a raba ta farko sai a je a raba ta biyu duka malamai masu wayo za wanda lokaci haka suke yi ina fata an fahimce ni saboda ka san in mutum ya ga abinda da mutum bai tashi hankali qadiyya ta karshe a gurguje shine cewa mun yi zancen kunsa mushkilu ko ba haka ba shine misali mutumin da an ka ce yana da sifofi guda biyu yana da al'aura guda biyu to da muka zo muka yi bayanin gadon shi to idan ya mutu idan za a yi mai sallah da wani zamiri za a yi mishi sallah za a dauke shi matsayin mace ko za a dauke shi matsayin namiji tunda wajen rabon gado ya zama to da mushkilu to wajen abin nan fa yi mishi sallah fa za mu ce Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu ko za mu ce Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha matsala ko ko duka mai mai guda biyu mu ce to yanzu ya za a yi babu da rabin damirin namiji ba da rabin damirin mace balle mu ce yadda an ka cin gado haka za mu yi sai waɗansu malamai suka ce damirin namiji za a yi mai domin za a yi taglibi janibin zuku waɗansu suka ce a'a damiri na mata za a yi mishi amfani da shi waɗansu malamai suka ce a'a duk da wanda aka yi yayi in an yi mai damirin maza yayi in an yi mai damirin mata yayi amma an tashi ɗaukaka daraja sai ana iya yi mishi damiri na maza menene dalili sai malamai suka ce babu matsala wato shi domiri na maza na mata domiri na mata yana iya komawa zuwa ga namiji domiri na maza yana iya komawa zuwa ga mace da haka babu matsala a cikin suratul baqara Allah ya kawo labarin wani mutum da aka kashe kuma sai mai istikhdamin domiri guda biyu Allah ya ce fa qul nadribuhu bi ba'dihha kadhalika yuhyi Allahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum taqilun kaga fa qul nad wa id qataltum nafsan fadara'atum fiha kaga nan nafsan shine wannan mutumin ake nufi sai an ka ce faddara atum fiha saboda yana matsayin wato mutum an kalli rayuwarsa amma fa qul nadribuhu an kalli gangar jikinsa ina fatan kun fahimce duk mutum guda ne an ka ce faddara atum fiha annabi adam wani lokaci sai ce wa khalaqa minha zawjaha kaga khalaqa minha damiri na kuma zuwa ga annabi adam alaihi salam suka ce to in mun ga dama mu dokan mai damiri na maza in mun ga dama mu dokan mai damiri na mata wallahu a'lam ina ga ai qadiyya ta hito da kyau domin aljanaza namiji da mace duka aljanaza ne al insanu namiji da mace duka al insanu ne kenan in mun ga dama mu maishe shi muzakkar bi itibari annahu insan in mun ga dama mu maida shi mace bi itibari annahu nafs intahat al mushkila Allah ya gane da mu sai Allah ya ce to tilka hududullah waɗannan bayanan da aka yi iyakoki ne na Allah subhanahu wa ta'ala in muga dama mu ce tilka domiri ya koma zuwa ga hukumce-hukumce na gado tun daga farkon sura zuwa nan waɗansu malamai suka ce a'a tilka alkur'ani a matsayin wato magana guda yake duk abin da ya gabata tun daga farkon fatiha har zuwa nan hududullahi iyakokin Allah ne to me yasa idan ya zamanto surorin tun daga farkon sura to an ce tilka tun daga fatiha ai babu matsala tun da fatiha tana nesa to amma yanzu in muka ce farkon sura ake nufi ko ko ayoyin gado to ai musu zamanto tilka ba tun da yanzu da aka kada bayanin su ina fata an fahimce ni ko ba kanan bane me yasa aka ce to tilka malamai suka ce a'a saboda hukumce hukumcen ba kowa yake iya aiki da su sai wanda Allah ba imani sun yi nisa ta hanyar aiki ba kowa Allah yake ba iya sanin su ba daki daki sai wanda ya nisa imamu zamakhshari a cikin al-kashaf yake cewa a'a duk abin da ya wuce ana iya nunnin shi da abin da ya nisa domin ba zai iya dawowa ba an fahimci wannan da kyau to iyakokin Allah subhanahu wata'ala ne wa man yuti'illaha duk wanda ya ma Allah subhanahu wata'ala da'a wa rasulahu da manzonsa yudkhilhu jannatin zai shigar da shi aljanna a wata qira'a nudkhilhu jannatin wato imamu nafi' da imamu ibnu amir da imamu abu ja'far sun karanta nudkhilhu to kaga in muka ce nudkhilhu ya dauko magana ya tafi da ita akan tsari guda Allahu sunan Allah ne yuti illahi ma Allah da'a wa man yuti illahi wato wa man yuti illaha wa rasulahu nudkhilhu sai Allah ce za mu shigar da shi kaga nan ya maido magana zuwa gare shi amma an ka ce wa man yuti illaha wa rasulahu yudkhilhu Allah zai sanya shi sai zaman to nasaki guda ne nan an kalli cewa an ka sunan Allah ba a yi magana ba wato damirul ghaib ne sai an ka ce yudkhilhu Allah nan zai sanya shi nan ko nudkhilhu Allah ya yanke magana ya yi uslubul iltifat za mu sanya shi jannatin aljanna tajri min tahtiha al-anhar wadda koramu suke gudana karkashin ta khalidina fiha suna masu dawama a cikin ta wa dhalika al-fawz al-azim wannan shine rabo mai girma Allah subhanahu wata'ala ya sanya mu daga cikin su ina fata an fahimce ni sai Allah ce wa man ya'sillah
ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين الله سبحانه وتعالى ومن يعص الله duk wanda ya saba ma Allah subhanahu wa ta'ala wa rasulahu kuma ya saba ma manzonsa wannan yake nuna cewa tabbat akwai hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam domin bai dace a ce wa man ya'sillaha kuma a ce wa rasulahu ba ka saba ma manzo wanda nuna dole akwai hadisi in ka saba ma Allah ka saba ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam in ka saba ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ka saba ma Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim wani wuri Allah subhanahu wataala ce man yuti'ir rasula faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza wani wuri Allah ce ya ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum bai ce idza da'awakum ba domin kiran Allah shine kiran manzo kiran manzo shine kiran Allah a wani wuri Allah subhanahu wataala ce يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين بيتي أن يرضوه ما با دومين يرد الله تنا تيرد يرد النبي محمد صلى الله عليه وسلم يرد النبي محمد صلى الله عليه وسلم tana yarda Allah subhanahu wa ta'ala ina fatan kun fahimci wannan da kyau saboda muna cikin lokaci wanda rikirkita sun yawa mutane suna kawo shubhohi sai dai Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu wa man yata'adda hudud wa man yata wato wa man ya'si Allah wa rasulahu duk wanda ya saba ma Allah da manzonsa wa yata'adda hududahu ya ketare iyakokin Allah subhanahu wa ta'ala yudkhilhu a wata qira'a nudkhilhu kamar yadda muka faɗa Nafi da Ibn Amir da Abu Ja'far sun sake karantawa nudkhilhu za mu sanya sanya shi naran wuta khalidan fiha yana mai dawama a cikinta walahu azabun muhim yana da azaba ta walakantarwa Allah subhanahu wataala ya tsare mu da wannan walakanci akwai mas'aloli da dama da suke da alaka da waɗannan ayoyin mas'ala ta farko shine cewa Allah da ya bayanin gado ya like su da inna Allah kana aliman hakima sannan kuma ya karanta wallahu alimun halim malamai suka ce dukkan ayoyin alqur'ani idan ka ji sun kare da sunan Allah to yana da alaka da farkon aya ko yana da alaka da maudu'in kissar da ake magana akwai wani daga cikin manya-manyan malaman lugha ana kira ne al-imam al-asma'i Imam al-Asma'i ɗaya ne daga cikin manya-manyan mutanen da suka san larabci a tarihin larabci duk yadda za a kawo bayani sai an kawo shi daga cikin manya-manya wata rana yana karanta alqur'ani sai ya karanta wata aya a cikin suratul ma'ida ma'ida was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalan min Allah sai ya karanta wallahu ghafurur rahim akwai wani balarabin kauye sai ya ce mai malan ka sake gyara wannan aya kai kuskure balarabin kauye ne bai mai karatu ba sai Asma'i ya tambaye shi asma'i yana ganin shi babban malami wanda yake cewa ya hardace urjuza wato wani tsari na larabci kamar wake-wake da abubuwa na hikimomin larabawa kusan guda dubu saba'in da shida a cikin kansa kaga babban malami ne ko imamul asma'i ba wasa bane to yanzu yaya za a yi shi kuma asma'i hafizan alqur'ani ne wannan kuma balaraben kauye ne to ya za a yi balaraben kauye ci gyaran babban malami kamar yadda muke gani yanzu in mutu ya ga ya haɓaka a ilmi sai yana ganin ba a yi sa ci gyaran shi ba wannan kuskure ne dan adam kake asma'i sai ya tambaye shi ka haddace alqur'ani yace a'a baka haddace alqur'ani ba yace eh yace to ina ka gane cewa nayi kuskure ka san wannan aya ce wallahi ban taba jin ta ba in bayo ba to ya an kai ka gane kuskure ce wallahi ni dai na gane abin nan bai yi ba domin abin da ni fahimta an ce wasariqu wasariqatu da barawo da barauniya faqta'u aydiyahuma ku yanke hannayensu ko hannuwansu jaza'an bima kasaba sakamakon abin da sun ka aikata ne wato nakalan min Allah hukunci ne daga wajen ubangiji ko ukuba ce daga wajen ubangiji sai ka ce wallahu ghafurur rahim ni ko ina ganin inda an ka yanke hannu an ka azartar da mutum bai zaci a kawo zancen gafara ba sai imamul asma'i bai yi girman kai ba sai ɗauki alkur'ani ko da ya duba sai ya ga wallahu azizun hakim ya ce wallahi wallahi har yanzu muna da saura da sanin larabci da kuma sanin usulubin alkur'ani wannan shine karatu zancen ka da kanka kai babu babu wanda ya sai gano kuskuren ka wallahi ka hada shi dan ya same ka ina fata an fahimce ni to kenan inna allaha kana aliman hakima Allah yana da cikakken sani kaga ya san akwai da za su zo su kawo gyara a cikin wannan hakiman hukunci ne wato yana da hikima bai aza wuri abu sai a wurin shi duk wanda zai zo ya saba ma wannan doka kaga an samu matsala sannan ya ƙara wallahu alimun halim Allah masani ne ya san waɗan ya san komai shi yasa ya shar'anta wannan ya san akwai waɗanda za su zo su yi tabargaza su ce a warware waɗannan hukumce hukumce halimun Allah mai juriya ne ba zai kama duk wanda ya sabo ba cikin wannan wasu zai bar su sai ranar tashin alkiyama ina fata kun fahimce ni don haka dai waɗannan sunayen sun dace da abin da ake magana to sannan kuma mas'ala ta biyu mas'ala ce ta lugha nan da yace wa man yuti illaha aslin ata'a yuti wa ake cewa ko ba haka nan bane kenan ya kamata a ce wa man yuti illaha sannan kuma wa man yuti ya kamata a ce domin mi domin nan ismul wato wato wato ismu shartina man shartiyya ce tajzimul fi'laini to an ka ce wa man yuti illaha kaga akwai harafin da an ka shahi shine ya'un to anan yadda bayani shike asalin shi wa man yuti Allah to sai aka duba wato larabawa suna cewa wa in sakinan iltaqaya faksir ma sabaq wa in yakullinan fahaffuhu ahaq wa in sakinan iltaqaya idan haruffa masu sukuni biyu suka hadu faksir ma sabaq to sai kai ma harafin da ya gabata kasra ina fata an fahimce ni domin mi domin in ba haka nan ba ba zai yiwa su haɗu ba domin sukuni biyu ba za su haɗuwa ba ina fata an fahimce ni to yanzu nan wa man yuti' ainun tana da sukuni Allah lamun tana da sukuni faksir ma sabak sai mun kai ma ainun kasra to yanzu kuma wa in yakul linan in ya zaman to harfin lini ne da ya'un da wawun su a hurufin lini ko to wa in yakul linan fa hazfuhu ahqqu shafi shi fi tuntata sai an ka shafi ya'un kidan kaga nan wa man yuti illaha kasancewa an shahe ya'un sannan ka san wannan kasra arida ce iltiqa'u sakinin ne sa aka yi ta ina fatan kun fahimci wannan da kyau ban sani ba ko wanda zai gane wanda su kuma zai abun nan na biyu wa man ya'si illaha nan ma akwai matsala domin asa ya'si ya kamata a ce da ya'un da yawa daga cikin masu karatun alqur'ani idan fi'ili ya zamanto mu'tallil akhir wato yana da harafi mu'tallil akhir ko wawun ko ya'un ko alif su ne ake cewa huruful illa in ya zamanto majzumi ne ana shahe su to sai zamanto suna afka banna cikin karatu alqur'ani bu sani ba ma'ana asa ya'si kaga karshen shi menene ya'un ce to wa man ya'si Allah ina take ta bace da'a yad'u kaga wawun ce ko ba kan bane sa'a yas'a kaga alif ne to wadanda su ake cewa huruful illa to wadannan af'alikin ba ai musu i'rabi da fatha da kasra da damma a cikin wadansu halaye wani lokacin ana amfani da harufan su ibn malik a cikin alfiya yake cewa wa ayyu fi'lin akhirun minhu alif aw wawun aw ya'un fa mu'tallan urif fal alif in wa fihi ghayr fa alifan wa fihi ghayr al jazmi wa abdi nasba ma ka yad'u yarmi wal raf'a fihi manwi واحذف جازما ثلاثهن تقضي حكما لازما yace wa ayyu fi'lin akhiru minhu alif duk fi'lin da ka zo cikin larabci ka iske karshe ne akwai alif sa'a yas'a aw wawun aw ya'un ko ko ka iske wawun da'a yad'u an gane ni aw ya'un ko ya'un rama yarmi fa mu'tallan urif suna ne fi'li mu'talli wanda yake na dauke da illa an gane ni sai ya ce fa alifan wa fihi ghayra al-jazmi yace in ya zamanto yana da yana da alif in wa fihi ghayra al-jazmi ya zamanto duk kaddara mai i'rabi zaka yi amma banda halin jazma kenan in ya zamanto za a yi mai fatha ko ya zamanto za a yi mai dhamma to sai kamar alif zaman shi ina fata an fahimce ni sa'a in dhamma za a yi mai yas'a sai ka ce fi'lun mudari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhamma al-muqaddara 'ala al-alif mana'a min zuhuriha at-ta'azzur lan yas'a sai ka ce lan harfu nasbin an gane ni yas'a fi'lun mudari'un mansubun bi lan wa alamati nasbihi al-fatha al-muqaddara 'ala al-alif mana'a min zuhuriha at-ta'azzur kaga wato in wi fihi ghayr al-jazmi banda jazma kawai fi suwa in dai alif ne in fi gada wa abdi nasba ma ka yad'u yarmi amma in fili ya zamanto shi ko yana da wawun ne karshe ko ya unto in zo da nasba hidda ta za a yi ma'ana lan nad'uwa baka ce lan nad'u amma in wato rafa a ce gare shi sai ka bar shi zama ne nad'u fi'lun mudari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-damma al-muqaddara 'ala al-waw mana'a min zuhuriha as-siqal يرمي فعل مضارع مرفوع ولا مترفعه الضمه المقدره على الياء من من ظهورها الثقل magana ta kare to kaga nan shi ko sai zaman to bai bayyana amma in ya zaman to nasba ne bayyana ta kai nad'u saka ce lan nad'uwa lan nad'uwa min dunihi ilaha laqad qulna idan shatata lan nantahiya ko lan narmiya sai zaman to lan shi ko wancan abin ga sai ya ce to bayan wannan in ka gane wannan can sun tabbata can sun tabbata tayewa a samu sabani sai yake cewa wa abdi nasba ma ka yad'u rami wa raf'a fihi manwi kenan mai ya'un da wawun raf'a fihi ma inwi sai kai nawa ka aje ta sai ce wahdib jaziman thalathunna taqdi hukman lazima in ya zamanto cikin halin jazma ne kamar lam ko sharadi ihzif jaziman ka shahi harfin jazma wa man ya'si ba a ta ya'si halin jazma ne an gane ni domin fi'il sharadi sai a ce wa man ya'sillaha ina fatan kun fahimce ni kama alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ba asalin shi alam tarani to saboda lam in ta shiga cikin harful wa illa shafi shi aka ce alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina asalin shi wa la tukhzina to ya'un kin shafi ta za ai da yawan masu karatu alqur'ani su zo sai sun kada wannan ya'un wa la tukhzina yawmal qiyamah ina fata an fahimce ni to wannan qadiyya ce ta lugha dole sai an koma an karanci lugha za a sani qadiyya ta uku qadiyya ce ta aqida ina fata an fahimce ni wato mu'tazila da khawarij da waɗannan ayoyin sun ka kafirtar da duk mutumin da ya saba ma Allah subhanahu wataala sun ka ce duk wanda ya saba ma Allah wuta yayi dalilin su suka ce wa man ya asillaha bari ayi guda guda wanda duk ya saba ma Allah wa rasulahu da manzonsa wa ya ta'adda hududahu ya ketar iyakokin Allah yudkhilhu ko nudkhilhu naran khalidan fiha sun ka ce kaga ashe duk wanda ya shagi dan wuta ne ya tabbata wuta iya za ka yi da su kaga an samu matsala malamai sun yi musu raddi saboda su ne akidodin da kuka suna bayyana a wannan lokacin ba komi bane akidodi na khawarij da mu'tazila da sauran waɗanda ababe malaman da suke jin tsoron Allah ko sun karanta waɗannan akidodi ba su yada su don ba suna suke sun su yi a duniya ba amma wanda yake son a san shi khalif tu'raf sai ya zo da wata ka'ida wadda an manta da ita ko wani ra'ayi wanda ya wato ra'ayi ne wanda can a musulunci bai da shi ba sai ya kawo dan dai a ce wane ya zo da magana sabuwa ai malam wane na yace ina fata kun fahimce ni to nan sai suka ce wanda ya saba ma Allah kaga shikenan wannan ya nuna cewa a'a sai aka ce musu ku saurara ku ji nan in an ka ce al ma'siya imamu sa'di anan yayi musu raddi an gane ni sannan kuma akwai wani tafsiri na nukhbatun min ulama at-tafsirul mawdu'i li nukhbatin min ulama wanda malaman duniyar musulunci kusan ustazu doktor da doktor guda 31 suka hada suka yi wannan littafin su ma sun yi raddi anan sai mu dauki ra'ayin sa'adi sa'adi yace a'a anan alqur'ani ba a dauka wata aya a bar wata aya hada su za a yi kun fahimce ni bai wato in Allah ya ce kaza can to duba ha gani wani wuri bai ɗebe wani abu ba domin in ya ce wanda duk sun kai kaza kaza in bai ce banda wane banda wane banda wane ba to kenan ya kamata ka hada ayoyi gaba ɗaya da ya ce to nan wa man yuti illaha wa rasulahu kaga wanda ya yi ma Allah da'a ya yi ma manzo da'a an faɗi jannatin zai shiga ko ba haka ba shi ko wanda ya saba ma manzo ya keta da iyakar shi an ce wata zai shiga ko ba haka ba ya ce to su sun dauki wannan aya ne sun yi nisa sai ce a'a to shi ko mutumin da ya ma Allah da kuma ya saba ma Allah da ya saba ma Allah shi ko kaza za a yi shi kaga ce to wannan ku kun dauki wani sashi ne kun bar wani sashi ma'ana ta faɗi wanda ya yi Allah da a aljanna yi wanda ya yi wanda ya saba ma Allah wuta yi to wanda ya hada sabo da biyayya shi ko kaza za a yi da shi ina fata kuna fahimta ta su ko wadansu malaman cikin wannan tafsiri suke cewa wato da an ka ce wa man ya'sillaha ita kalima ta al-isyan kalima ce amma wani lokaci tana nufin kafirci wani lokacin tana nufin abin da bai kai kafirci ba kenan in muka ce wa man ya'sillaha ya halatta mu dauke ta akan umumi wato akan hakikata da majaziha ko kuma akan umumi hawa khususiha mu dauke ta ta shafi dukkan sako amma halinka zai bayyana abin da ya tabbata gare ka in muka ce wa man ya'sillaha nan in mun ce kayan gado ake zance ko shirka ko wanda ya ce wannan gadon rabon gadon bai yi ba ko ba haka ba to wannan ya kafirta ko ko yake ganin cewa tsari akwai tsarin da ya fi na ubangiji a cikin waɗannan hukumce hukumce ya kafirta to wannan zai shiga wuta khalidan fiha an gane ni amma wa man yasillaha wanda ya saba ma Allah irin kaba'ira to wannan kuma ba za ta zamanto tabbata a cikin wuta ba khalidan fiha nan kamar irin dawwama mai tsayawa domin laraba suna cewa khalladallahu mulkahu Allah ya tsoyatar da mulkin shi domin babu mulkin da ke tabbata in ba mulkin Allah subhanahu wataala ba ina fata an fahimce ni wani lokaci kalma ta al-isyan tana nufin kafirci wani lokaci tana nufin ba kafirci ba ina fata an fahimce ni kamar yadda yazo a cikin wadansu wurare walakin Allah habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykum al-kufra wal fusuqa wal isyan kaga al-kufra daban al-fusuqa daban al-isyan daban wani lokaci kalima ta al-isyan tana nufin kafirci wani lokaci ba nufin kafirci ba dole yana da kyau mutum ya san wannan don saboda ka a zo lokaci guda a tafi da kai a zo a kafirtar da al'umma da wannan ake kafirtar da mutane ana cewa duk wannan mutanen da suke shan giya ai kafirrai ne ai mutanen da suka yi zina sun kafirta a zo a dauki bindigogi ai ta kashe kashe a rasa gabas a rasa yamma komi ya rikice al'umma musulmi ta zama mutane cikin matsaloli masu yawa an gane wannan ina fata an fahimci to don haka akwai kira duk mutumin da zai zo ya karin tsaye da waɗannan ayoyin ya ce rabon gado yana buƙatar gyara ko tsohon tsari ne duk ɗan kungiya ko ɗan kare hakkin adam ko wane ne ko ma malami ne ya yarda a bashi kuɗi ya zo ya kare wani kundi daga cikin waɗannan kundayen da turawa suke so su kawo muna wallahi tallahi ya san cewa da Allah yake yi kuma ba ruwan Allah da shi ya kafirta babu ruwanmu qadiyya ta karshe yan uwa man a cikin larabci mutum guda take nufi amma wani lokaci tana zakuwa da ma'anar jam'i gaba ɗaya duk mutanen duniya suna shiga cikin man wato in an kalli ma'anarta jam'i ce in an kalli sifarta da lafazinta ta mutum guda ce ya za mu gane wannan dibo da Allah ce wa man yuti illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar sai ce khalidina kaga nan ya ce ya maida shi jam'i amma da yace wa man ya'si Allah wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhiluhu naran sace khalidan fiha in kaga dama ka maida shi jam'i in kaga dama ka maida shi mufrad alqur'ani ya baka dama wannan Allah ya ce wallati ya'til alfahisha
واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا na'am malamai suka ce alqur'ani duk in kaga ya tashi daga wani zance zai je zuwa ga wani zance akwai alaka tsakanin ayoyin amma yana yiwuwa saboda karancin ilimin ka ba za ka iya ganewa ba to anan wadansu malamai har im- wato suna ganin cewa wallati atinal fahisha ana zancen gado an yi raddi to kuma ya kawo zancen zina ina fata an fahimce ni wadansu malamai suka ce mushkil jiddan wa gharibun jidda an gane ni amma in ka koma cikin littattafan da an kai don saboda nuna alaƙoƙin su imam suyaiti ya littafi akan wannan imam al-biqai yayi tafsiri ya kai mujalladi shidda kan nuna wannan aya ga alakata da wannan sai da kai karshen alqur'ani akwai littafi tanasubul ayat sannan a cikin at-tafsir al-mawdu'i li nukhbatin min al-ulama duk aya sai sun kawo alaka tsakaninta da waccan to anan a iya menene zamu iya ganewa sai suka ce tunda Allah yayi zance farkon sura kan zancen mata da ƙanana masu rauni ko ba haka ba sannan Allah yayi zancen kiyaye dukiyar mata marayi da kuma mata gaba daya da zancen sadaki ko ba a yi zancen sadaki da aure ba akwai alaka ko babu to yanzu tunda an yi zancen kare dukiya kuma yanzu sai aka zo zancen kare musu mutuncin su ba za a yi zina ba ina ganin akwai alaka ko wallati waɗanda mata jam'i ne wato yatinal fahisha suka zo ma alfasha alfasha shine mu da Hausa muna cewa alfasha shine abin da yake mummuna abin da yake bai da kyau abin da yake rayuwa tana kyamar shi wato daga alfuhshu ne larabawa suna cewa fahusha fuhshan kenan abu fahusha yafhushu fuhshan abu ya munana mislu qabuha yaqbuhu qubhan waznan wa ma'nan shine abin da yake mummuna abin da yake bai da kyau duk inda ka ji alfahsha ta zo a cikin alqur'ani mummuna take nushi ko ba haka ba Allah subhanahu wata'ala ya faɗi wannan innama ya'murukum bis-su'i wal-fahsha wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun wa idha fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha qul inna Allaha la ya'muru bil-fahsha ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما fa'alu wa hum ya'lamun dan haka kalima ta al-fuhsh duk in ka ji ta cikin alqur'ani mummunan abu take nufi abinda bai da kyau bai da kyau mummuna amma nan zina ake nufi da ita domin Allah ce wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila Allah subhanahu wataala ya ce zina abu ce mummuna to kaka ake akwai matsaloli yanzu ta zama to mummuna gare mu ba mu sani ba yanzu ta zan ado ko ba haka ba da abin kunya ce zina yanzu ko ba a tsoro uwa mace mahaifiya mace ba ta jin kunya ta gaya ma yar take yanzu gije ki take kira kokin ki ba gare ki faro ba balle gare ki karau yan abokan ki suna nan sun yi mine ne to abin kunya gashi nan da yanzu to mata da maza ba a yarda ba ko wasan ga ake yi ta gargajiya wanda ake yi cikin abin da yake rabshe da ake cewa rabshe a cikin duhun hasken wata ake zuwa ana rawa ba a irin wannan shashanci yanzu ko gashi nan yanzu ba abin ya wuce gashi nan ga tele gashi nan ga komi ko ina kana gani ba a doke shi alfahisha ba saboda mi saboda su turawan su kafirran waɗanda alƙibla kere-kere na duniya take ga hannunsu kowa ya bi su shi yasa su a wajen su zina ba wani abin kunya bane in mace ta kai shekara goma sha takwas babu wata matsala balle ma wato misali wadda ta kai ita tana da harkokin ta na aikin gwamnati sai ta abin da ta gara ba iyara kankana suna yin zina a kasashen su ba wani abu bane ba su dauke shi wani abin kunya ba su a wajen su to amma mu kaka wajajen mu shin mu musulmi ya kamata mu bi su cikin wannan barna ko bai dace ba ya kamata mu dawo mu tambaye ka mu ko ne ya dace mu aikata ina fata an fahimci a kasashen turawa zina abu ce da take ita ce take ci akwai kasashen da arzikin su tattalin arzikin su na turai nake zance kafin mu zo kasashen musulmi akan kasuwanci nake tafiya kowa ya san kasar Italiya kasa ce wadda babban jarin ta abinda take samu da saboda tallaka ruwai ce da film film na fitsara da suke yadawa a duniya gashi nan America shi nan ana yi mutane suna samun makudan miliyoyi suna talla a cikin internet yanzu ko ina in ka buga saman internet ga sunan kana gani ga yakka da ke da salula amma baka san abin da take yi ba ta kamo shashanci na America ta kamo na kowace kasa kake so zaka buga ka sanya kasar a kawo maka kai tsaye kai kallo alfahisha alfasha Allah kire ta amma ba wai su kafiran ba su mun san babu ruwan su da Allah su mun san babu ruwan su da alqur'ani su mun san babu ruwan su da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su mun san babu ruwan su da aljanna to kai musulmi da kace kana son aljanna yaya dauko ka gani kasashen musulmi dauki kasar wato misali Morocco al-Maghrib zina har dokoki gare ta karuwa tana da doka tana da ka'ida tana da haƙƙin da za a kare mata kuma shi shugaban ƙasar ko sarkin ƙasar shina jiji da kai cewa shi daga cikin wato usra ce family ce ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga kuma larabawa ta yi doki ƙasar tunisia zamanin habibu burgeba babu irin zinar da ba a yi ba sannan kuma yabba 'yan mata dama yace ƙasar ƙasa ce ta yawon buɗe idanu mutane suna zuwa don haka a ba da dama 'yan mata su je kowace ta kama ɗaki aka tambaye shi to 'yan ka hedawa za a samu yace kusa sunana ya zo uban shaggu kenan ko ba haka akai ba akwai karce wanda su gidajen da ake yi na zina za a tar da 'yan mata ne dubu biyar dubu shida dubu bakwai a sa su cikin wani gida kamar wani karce ko wata unguwa tasu gida ne in mutum ya zo zai shiga sai shi biya cikin tunisi in mutum ya biya sai ya je ya shiga ya kama yawo cikin dubban nan sai ya ga wanda za ta mai saboda aizina ba tare da ba tare da wani sun jin tsoro ba kuma shi wanda a shugaban kasar Zainul Abidin shi ma ya ce cikin usra Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake wanda an kai ma wannan bore hayya gudu kasashen larabawa ne a kasar tunisia ake yin wannan kaga kuma suna kiran su kansu su musulmi ne ko ba musulmi suke cewa suke ba suna ganin cewa sun ci gaba to kaga ina ci gaba yake haka ne muke son mu ci gaba ya zai ya ci gaba da wannan karuwanci yana da doka a cikin kasa amma waɗanda suke so su aurar da ƴaƴansu su ba su da doka su ne ake so a hana kuma ga agabin da ake aikatawa a cikin kasashe a ƙasar Tunusiya abinda ake zub da ciki kamar kuɗin mu na na sefa na Niger jikka uku jikka uku ake zubar da ciki kudin su na can duk matar da tace za ta zo da ciki ka'ida ne a bata da ba idan ka likita ya tambaye ta waye miki ciki sai yayi kaso aiki ne kawai zubar da ciki abinda ake kai tauke nan kaga alfahisha saboda abu ce mummuna amma su sun dauke ta mummuna kai yanzu zina wajen masu kuɗi da masu hali da samari ta zan abin ado ba wani abu ne wanda ake boyewa ba dauki nan kasashen mu na musulunci dauki nan Niger da Najeriya irin abubuwan da suke faruwa abubuwan da ake yi sai da ya kai an samu matsala tsakanin wato gwamnatin Najeriya safara ta Najeriya wadda a can ta Italiya wadda an Najeriya tana ɗaukar 'yan mata tana tura su a ƙasar Italiya sai da aka da aka gano an kai kai 'yan mata guda dubu biyar kwanakin bayan nan ma yanzu sai da wani takriri sabo wanda aka samu matsala cewa an ɗauki 'yan mata an kasu ƙasar Italiya su yi zina waye zo ya magana kan wannan shiru ba a magana nan Nijar irin abubuwan da ake aikatawa na zina suna nan an san gidajen zina an san gidajen shashanci an san gidajen rawa babu wanda ya magana shekara bara da ta wuce nan wani abu ya faru babu wanda ya magana cikin yan kare haƙƙin dan adam da mutane wani bature a akwai sai ya zo akwai inda yan mata suke yin layi waɗanda suke son a yi zina da su sai a ɗauke su a tafi da su ashe in ya zo sai ya yi magana da yarinya da tsada waɗanda suka san shi ba su zuwa sai ya ɗauki wata yarinya da ya ɗauki wannan yarinya sai ya kai ta gidan shi da aka zo gidan shi ashe shi ba shi yake yin zina ba kare ne gare shi sai ya dauka ya je ya sa izini da yarinya da ya je aka je sai yarinya ta ce ba ta yarda da ta ce ba ta yarda sai dauko bindiga ce ko ta yarda ko kushi kashe ta sai ta yarda ko da kare ya ya tuma samanta ba ta saba ganin wannan ba sai wato tension kinta ta tashi yarinya sai ta mutu sai ya dauko yarinya sai ya yadda ta ga hanya yanzu ana nan ana nan ba a san yadda an kai ba sai daga baya asiri ya tono to nan gwamnati ta dauke shi cikin sirri ta kai shi kasar su ba a da labari kuma wannan wannan magana ba a yi shari'a ba sai gaban Allah to yanzu hakan ka kuke su kuke zakwa ku ce ku yanzu ba kan mutane su ba da ƴaƴansu aure ko za a yi magana ko za a yi magana wannan baturin da an kama shi da kai tsaye na za a yi da tsare namun shi amma sun boye shi waye ji labarin wannan ina ƴan kare haƙƙin ɗan adam kuna ina an kai wannan barna a cikin Niger an biya iyayen diya kafiri ya zo ya sa kare ya kashe ɗan ƙasa kuma ya tafi da ci da karen shi me amfani to ina kare haƙƙin talakawa shi na kare haƙƙin mutane wace irin magana ce ake yi sai a zo a ɗarmi makaruwanci gindi saboda bi saboda suna jin daɗi in an zo zancen ka ai fasikanci da masu a sai sun zidi terrorist integralist radicalist saboda za a yi ɗaukan mace da ganyamai a kai ta haddi fa babu uwarta babu ubanta ba ta da mahaifi ba ta da ƙanin mahaifi ba ta da kowa saboda su more su ji daɗi da ita duk ga suna ana kakkama su ta hanyar zina duk manya-manyan turai da sauran manya-manyan nan wanne ne ba za a kama ba a cikin wannan harka shugaban bankin duniya an kama shi ta wannan hanya ko ba ka da bari a kasar amerika shugaban kasar faransuwa oland na yanzu bai taba yin aure a rayuwa ba da ya hau shugaban kasa sai aka ɗauki karuwa ta aka kai mai can shan zelize suna da ɗiya sun kai guda biyar yanzu ana nan ana nan ashe in ya fita da daddare yan jarida suna bai da shi sai aka ɗauki takalmi ne keke ka ɗauka yana yawo yana ganin kan mutane ba san da shi ba ashe wata karuwa gare da tallabe ba san da ita ba sai ya fada sai suna ɗaukar hoton shi sai da sun ka bari ya shiga nan sai suka ɗauki hoton da shi da karuwa ko da an ka bayyana an ka ce shugaban kasar faransa yana bin karuwa sai waccan karuwa ta gidan shan zelize ta samu labari ta ce a wanga ni cin amana ya yawa ni ko zan tafiya ta ya ce zai je kasar Amerika wani dan adawa ce to mun san shi shugaban kasar Amerika Obama yana da mata ta Michelle Obama ko ba ka ce mata ba yake cewa to yanzu shi ko shugaban kasar Faransa inda yake da mata ta zuwa ko da wa zai zuwa babu shugaban kasar Algeria Abdul Aziz Bouteflika bai taba yin aure ba bai da mata suna nan zaman su kawai abinda ɗaya suke so a zaɓi musu 'yan mata budare waɗanda sun kannina su yi fasadi su yi ɓanna da su kuna nan ku kuma talaka kuna sun ku samu ɗiyan halas ko da ba ku ji daɗi ba suna so su halaka muku zurriya to ɗabi'ar da suke son su yawo da ita kenan wallahi wallahi sai an tashi tsaye kan irin wannan wannan abu ne wanda yake mummuda sannan kuma Allah subhanahu wataala bai da shi ba muna taro kwanakin baya muka samu labari akwai abu da yake faruwa shine cewa wato ɗaya daga cikin manya-manyan 'yan siyasa na France yake gaya ma wani ɗaya daga cikin manya-manyan ma'ikantanmu na Nijar cewa in dai hakkuna son in hakkuna son mu ce Nijar ba ita ce ta ƙarshe ba a duniya ba ita ba ce kutal ba ita ba ce bindi ba ita ce wutsiya to ku yi ƙoƙari ku ba 'yan mata dama su rinƙa yin abin da sun kaga dama baki da baki abin da ya faɗa kenan shi wannan shi wannan ragaitaccen ko tambadaɗen ko tsinannen ban san ko ne irina ba ni wallahi ban san ko ne iri bane dai gashi nan dai gashi nan dai ya alamura suke tafiya ku duba ku gani malamai sun fi shekara talatin ana yaki da dokan nan ta hana karantar da code familial amma yanzu da suka gane wai suna ganin malamai kamar ba su da wayo sai sun kararraba shi sai suka je suka sashi daga sijem zuwa terminal kinan ba a gane cewa shi ne tunda inda shi ake karantarwa ba a gane ba bincike yanzu ya gano an dawo da abin nan an je an yi rikici an yi rikici sun ce za su kama malamai ba ta yi ita ministirkin sai da ta kira malamai ta roƙi gafara ita ba musulma ce an jaye sai da suka bari hankalin mutane ya ɗauke yanzu an turo su to yanzu turo da an kai musu ba wai sijem ba zuwa terminal a'a tun daga CMN ake fara karantar da yara yadda suke yin jima'i muna da shaidu akwai uban yaron wanda aka yazo yazo ma mamatai mata sai a basu al'aurar namiji a ce su faɗi sunayenta da faransanci da sauran abubuwan a akoki shi kuma namiji sai a bashi al'auran mace a ce a bashi ya ta yi bayani yaro ya zo ma mamatai da sura ta al'auran mace yana son ta gaya mai sunaye da can da can da can da can da ina mine da sunayensu uwar ta ɗauki takarda tana kuka ta zo ta ce mini ne kun ka ba ƴaƴanku wannan shine matsalar da yanzu ake cikinta kuma ana zancen za a jayewa za a zancen jayewa in ba su jaye ba za a tona asiri za a yi wa'azin ƙasa za a yi hutubobi za a yi wa'azi karce karce duk wanda adda hannu cikin wannan wurin Allah shi yasa abin da ya dace da shi Allah shi abin da ya dace da shi su sun ka sani ya za a yi ana jagoranci al'umma ana so a yada mu da fasikanci yaro dan sai MN shekara nawa gare shi shekara goma sha ɗaya sha biyu a koya mai yaran zina a koya musu yadda ba su ɗaukar ciki ina ne za mu da wannan wannan tsa'idan tsarin na turawa a ce kuma haka ne za mu ci gaba wallahi ba za mu taɓa ci gaba ba kuma kun ji dai abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cewa zina dai abu ce mummuna kuma duk mai hankali ya san zina ce abu mummuna in ba baka gane zina mummuna ba ce sai da an kai da mahaifiyarka ko sai da an kai da diyarka ko sai da an kai da kauraka ko sai da an kai da matakka ran nan za ka gane cewa zina abu ce mummuna wallati ya'tina alfahishata min nisa'ikum waɗanda suka zo da alfasha daga cikin matanku ku musulmi fastashidu alaihinna arba'atan minkum sai ku shaidar da arba'atan menene arba'atan guda hudu to amma nan matsala akwai ta'un ta'un kuma tana nuhin mata za mu kawo mata guda hudu ne ko kuka kaza a yi duk malamai sun yi ittifaki cewa mata ba su iya ba a yadda da su bojin shaida ta zancen zina to kuma na arba'atan kaga ko arba'atan ta'un ce ta'un kuma tana nuhin mata kaga za a yi malamai dole sai an koma ma wato abinda malamai suka faɗa kuma dole sai an yi bincike sosai wato akwai wata ka'ida daga uku ku saurara ku ji daga uku zuwa tara in dai an ka samu abu ya zamanto uku ne ko hudu ko biyar ko shida ko bakwai ko takwas ko tara to nan in na mata ne damirin maza ake samu in na maza ne damirin mata za a sami shi ma'ana a larabci in an ka ce allailu mine ne allailu dare muzakkar ne ko mu'annas namiji ne ko mace eh ban ji ba mu'annas ne ko to wato annaharuha shi ma muzakkar ne ko to in za a yi jam'in shi sai a sa mai ta'un an gane ni yanzu bari in baku misali sai a ce salasatu rijali ba a ce salasu rijalin salasatu rijalin wannan shine asalin larabcin da yake ingantacce ina fatan ku fahimce ni saboda mazaje ne in kuma mata ne fa sai a ce salasu nisa'in an gane wannan kenan daga uku daga uku zuwa tara in mata ne sakharaha alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayyamin husuma kaga allailu sab'a layalin bai ce sab'ata layalin ba domin nan zai saba mishi ina fata kuna fahimta ta da kyau to dan haka nan arba'atan minkum mazaje guda hudu ake nufi ba mata ba shi yasa a cikin muqama Imam al-Hariri da ya kawo muqama ta nahwu wanda yake yana son ya batar da mutane sai ya ce wa tabruzu rabbatul hijal bi ama'imir rijal a cikin larabci akwai ranar da rabbatul hijal mata waɗanda suke suna a ubangijin nan gida ko ba su bane ba ta iyayen gida ko ba ka muke cewa da Hausa bi ama'imir rijal yace cikin larabci akwai da zaka gansu sun sako rawun nan wai abin da yake nufi daga uku zuwa tara na mata shi ake azama maza na maza shi ake azama mata shi da abin da yake son ya ce kenan na arba'atan minkum tasirin luga kenan ana nufin mata mazaje guda hudu shi ake nufi ba ana nufin mata ba domin mace ba ta ishtiraki a wajen shaidu na zina shi yasa alqur'ani yazo da bayanin yadda za a zakkuwa da wannan kuma suratul nur ta tabbatar da wannan bayanin waɗanda za su zo su yi shaidu azzani la yankihu illa zaniyatan wazaniyatu la yankihuha illa zanin mushrik wa hurrima dhalika ala almu'minin azzaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adhabuhuma ta'ifatun minal mu'minin dole dai walladhina yarmuna azwajuhum thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada kaga shahid wanda ke shaida namiji ne sai ce arba'ati shuhada bai ce arba'i shuhada ba guda hudu mazaji minkum arba'atan minkum mazaje daga cikin ku kaga nan minkum ana nufin musulmi da wannan malamai suka ce kenan kafiri bai zai shiga ba don an ce minkum daga cikin ku ku musulmi fa in shahidu idan waɗannan mazajen suka yi shaida tabbas ga su sun gansu suna jina tabbas hakikatan lalle tabbas ya take ta fa amsiku hunna fil buyuti to sai ku rike su a cikin gidaje an gane ni malamai suka ce kenan shi ne sai a hana mace fita abba waɗansu malamai suka ce a nan fa amsi ko hunna fil buyuti ba gidaje ba irin gidajen mazaje gidan kasu ake nufi akai su gidan kasu to kaga akwai iskali in an ce akai su gidan kasu to ai mijinta shi ko ba zai samu damar sake zama tare da ita ba an gane ni wannan ijtihadi ne na malamai amma kuma suka ce fa amsi ko hunna fil buyuti a hana musu fita don mi don fitan nan ita take hana shi wancan ya ganta sai a dauke mataki ba shikenan ba tunda ba ta fita dai kuma ya san ana tsare da shi tunda an hana mata fita kenan ya san ana da labari in ya shigo ya san da ran nan ƙarya sai tana karewa ko ba haka nan bane amma ina yanzu mazan matan suke kan kansu gidajen mazaji mace sai ta yi abinci ta cika kwano da naman kaji da zabi ta cin mijinta ta ganin iyayenta ta je ɗakin gaye ta zauna tare da shi a ina ana harkokin da aka yi sannan ta dawo da dukiyarka kuma mutum ya lalata da matarka saboda babu kula ana ce a ai kai ai babu komi su yi ta tahiya duk babu komi wannan sanadin ai babu shi a cikin musulunci hatta ya tawaffahun al-maut har sai mutuwa ta ɗauke su to sai malamai suka ce nan ya tawaffahun almaut a tawaffa shine mutuwa almaut mutuwa ya zai a ce hatta ya tawaffahun almaut ba a ce ai hatta ya mutu hun almaut har sai mutuwa hatta yu mitu hun almaut sai mutuwa ta kashe su sai wadansu malamai suka ce a'a nan almaut nan utliqa amma akwai wato huzifa wato almudafu ilayhi uqima almudafu maqamuhu an gane ni ma'ana marko a ce hatta ya tawaffahunna malakul mauti sai aka shahi almalak suka ce hatta ya tawaffahun almaut don Allah ya ce qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un sannan an kire mutuwa tawaffi abin da yake cika saboda kana karba kwanakin ka dai bayan dai dai bayan dai dan bayan dai kamar bashi na ana amsuwa har da zai karewa gaba daya an gane ni tarafa yake cewa aral umra kanzan naqisun kullu lailatin wama yanqusu al ayyamu wal umru yanfadi yace aral umra naga rayuwa kanzan naqisan taska ce ta arziki mai raguwa kullu lailatin kullun yana raguwa dai bayan dai su kwanaki shekaru su kare a zo ga watanni su kare satuttuka su kare kwanaki su kare ko ba haka ba sannan a zo ga awoyi sannan a zo ga mintuttuka sannan a zo ga sekon da take ce tak mala'iki mutuwa ya dauke in ma shugaban kasa kake in talaka kake babu ruwa dai zai zo ya dauka shikenan magana ta kare hatta yatawaffahunna al-maut har sai in mutuwa ta zo ta dauke su aw yaj'al Allahu lahunna sabila ko ko sai in Allah subhanahu wataala ya san musu wata hanya Allah ya san musu wani hukunci malamai suka ce hakikatan Allah subhanahu wataala ya samar da hukunci daga baya sai Allah ya sabkar da ayoyi waɗanda za su yi bayanin hukuncin zina ga kowa da kowa sai Allah subhanahu wataala ya sabkar da suratul nur yace suratul anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun sai ce az-zaniyatu waz-zani fajlidu kull wahidin minhum mi'ata jalda kaga nan an bar zancen a daure su ko kaza a'a mi'ata jalda sai ai musu bulala dari an ga an fahimce ni in ya zamanto ba su taba yin aure ba in kuma sun taba yin aure to sai a jefe su magana ta riga ta kare babu zancen wani abu aya ta tabbata amma an shafe ta ash-shaykhu wash-shaykhatu idza zanaya farjuhumuhum albatta nakala min Allah wallahu azizun hakim jazaan bima kasaba nakala min Allah wallahu azizun hakim tsoho na ana ba tsoho ba ash-shaykhu mutum da yake tsoho wanda ya taba yan aure wash-shaykhatu da mutumin da ya taba aure farjumuhum a jefe su aya ce ta alqur'ani da ana karanta ta Allah ya shafe ta amma dan qur'ani ne bai yarda ta ba sai to ka ina take sai mu ce a'a ai Allah ce shi yake shafe abin da ya gada mai tabbatar da abin da ya gada ba ko ba ganin bane yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab sannan qur'ani ba nau bane ba naka bane la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al khiyaratu min amri shi Allah zaka tambaye don mi Allah warinka ne Allah dan gidanku ne Allah tsaranka ne an shafe hukum an shafe karatunta amma hukuncin ta na nan shi yasa sayyidina Umar ya ce wallahi ayat da ta zina wadda ta sabka zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam tana nan tabbace hukuncin tana nan amma an shafe ta yace duk wanda na kama shi yayi zina wallahi sai na jihi shi shikenan wannan shi ne sabilun da an ka samu musu sannan in matarka ce ta yi zina ya kasance ba ka da shaidu guda hudu to wa yanzu ba ba bulala 80 da aima ba in kai mata kasafi domin nan kasafi ne in ba in sun zama su uku ko ba ka ba to sai an ka baka dama ku yi li'ani da kai da ita kaga qarja ala Allahu lahunna sabila ta hanyar li'ani sai kowa shi barra don ya ce wa yadra'u anha al'adab an tashhada arba'a shahadatin billah innahu lamin al-kadibin ina fata an fahimce ni kenan wacce aya ta zo ta yi bayani wacce aya an shafe wato karatunta hukuncin tana nan kenan sai ya zamanto idan an ka zo wancan hukuncin na da an tashi daga gare shi wannan zai nuna mana cewa hukuncin musulunci mataki mataki Allah ya karba har lokacin da hukunci ya kawo zuwa wannan lokaci waɗansu abubuwa ba a haramta su lokaci guda ba ko ba haka ba saboda mi saboda ana ganin cewa laisa munasiban akwai matsala hukuncin ba za a yi tabbatar da shi wannan lokaci irin su giya ba haramta ta lokaci guda ba sai da aka bi mataki mataki zina an yi mata wani hukunci daga baya aka tashi daga wannan hukunci zuwa wani hukunci saboda Allah subhanahu wataala yana tarbiyyantar da al'umma Allah subhanahu wataala ganar da mu ina ganin lokaci ya fara taya wallazani ya atiyani haminkum
واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما واللذان يأتيانها أنا ما لم يسن يفسر قد أكو اللذان واتو مسنان الذي in mun ce allazi namiji daya allazani namiji biyu ko ba haka nan bane to wallazani akwai qira'a wallazani ita ce qira'atul jamhur akwai qira'a ta ibnu kasir wallazani ya'tiyani ha minkum ibnu kasir haka yake karantawa ina fata an fahimce ni to sai malamai suka ce su qira'a ta jamhuri an shahe ya'un marukon a ce wallazaini sai an ka shafe ya'un sai an ka ce wallazani an gane ni an kai wato wato an ka shafe ta saboda a cikin larabci akwai takhfifi ana buƙatar sauki shi ko a qira'ata ibnu kasir wallazani yatiyaniha wannan nuya'un kin sai aka maida ta nuno sai an kai tashdidi kin ta domin akwai alqalbu a cikin lughal arabiyya a dauki wani harafi a maida shi wurin wani harafi walladina yunfiquna amwalahum ri'a'an nasi ashilin shi ri'a'an nasi an dauki wani harafi an maida shi wajen wani harafi to sai malamai suka yi sabani wanda suka ce nan allazani wato an shafe ta domin saboda shi wannan mabniyun ne bai zo akan kiyasi na musanna ba domin alqadi alqadi yani wannan ana yin irabin shi amma allazi ba a yin irabin shi don saboda kuma yana da buƙatar sila wadda za ta zo ta yi bayanin shi to ba a buƙatar sai an tsayota sai an kace mai wallazani wallazani to nan fassara guda biyu in muka ga dama sai mu ce wallazani wato silfi biyu na maza ku fahimce ni da kyau mazajen da suka taɓa yin aure da waɗanda ba su taɓa yin aure ba su ake nuni da wallazani anan waɗansu malamai suka ce a'a wallazani namiji da mata domin lokacin mutum biyu ke yin zina aiko eh namiji da mace to kenan sai an kai taglibi janibin zukur ala janibin inas an karin jayar da sashe bangaren maza akan bangaren mata waɗansu malamai suka ce a'a wallazani ana ana nuhin mazaje guda biyu domin yana yiwa wani namiji ya zo ma wani namiji ina fata an fice ni sai wadansu malamai suka ce wallazani na ana duka sha'am ya shafi mata biyu ya shafi maza biyu ya shafi namiji da mace domin wannan banna ana zanyin ta ko ba nan bane to amma sai mu je tasirin zai bayyana lokacin da za mu shiga cikin tafsirin aya ya tiyani ha sun ka zo ma alfasha to anan in mun ce ya atiya ne ha ana nuhin namiji da mace sai zaman to ya kuma zuwa ga alfasha waccan wadda ake nufin zina amma in mun ka ce ya atiya ne ha yana nufin dukkan abin da yake mummuna kenan sai ya dauki cewa mata biyu mace ta nemi mace akwai shi a wannan lokaci ya yadu a wannan zamani ko ba haka ba namiji da mace ko ko wato mace da namiji duk dai sunfikin su guda biyu ya shafe su fa'azuhuma an ka ce ku cutar da su ma'ana ku tsananta musu shine wato ma'ana a dan zazzage su a yi musu wani abubuwa abubuwa na kausasa musu magana wanda zai sa wasu daina irin waɗannan abubuwa ina fata an fahimce ni kun san in mutum yayi abin da bai da kyau wato nauyin zunubi an an san ka aikata shine zaman to ba matsala tunda baka son a dauko wannan zambilanci baka son a dauko wannan hira matar ka ta san ka aikata wani wanda bai da kyau da an dan hwara ta ce to abin nan wasu ya ce a bace ku ba wasa ta nake yi ba bai so a wani abin da ya aikata ko ba haka nan bane to shi na fa'azuhuma wato a cutar da su ma'ana waɗansu malamai suka ce shine a buge su da wani ɗan takalme ko kuma a da abin da ya kama da haka ko a munana musu magana a ce to yanzu kai wane ga abin da za a yi da kai fa in ba idan suka tuba wa aslaha suka kyautata al'amari kaga ba tuba ɗaya ake so ba aslaha suka kyautata aka miƙe shi yasa Allah ba tuba ɗaya yake so ba a miƙe akan tuban da an kai illal ladina tabu wa aslahu wa bayyanu ko ba haka ba sai ce fa a'ridu anhuma ku kau da kai daga gare su inna Allah kana tawwaban rahima domin Allah subhanahu wataala ya kasance tawwaban mai yawan karɓar tuba rahiman sannan kuma Allah subhanahu wataala mai jin kan bayin shi ne malam lokacin ka saura minti nawa saura minti biyu to ina ganin bayanan da akwai suna da alaka da wannan aya za mu iya hakuri sai sati mai zuwa in Allah ya kai mu da rai sai mu zo mu yi ci gaba da waɗannan ayoyin tare da haɗa su da abin da ya gabata abin da muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah ya gafarta muna subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah